إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke kulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na Jumadal Ula hijira shekara biyar, wanda ya dace da biyu ga watan 11 2023 Allah na mafa yau insha Allah za mu yi darasi na uku cikin littafin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama kamar kana gani a gabanka واللفظ محمد السديد على لباس رحمه الله يو زام تاشي التشهد الأخير وجوب التشهد wanda ganin mun zo kusan gab da ƙarshen littafin don kada mu ƙare littafin muna so mu soko sallar a aikace a cikin darasin don sha Allah yanzu idan muka yi ɗan darasi za mu tseda yi sallah a aikace sauran abin da sani lokaci sai mu dasa kuma sha Allah yanzu za mu tashi a tashahudul akhir ta iya ta ƙarshe wadda da ƙai ta sai sallama kuma da maganar wujubun tashahudu wajibcin yin tahiyar wajibcin yin ta ita tahiyar ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam ba da amitin marraka a tarrabi'a ya ce da su fi shawar akhir kuma annan sallallahu alaihi wasallam bayan ya cika raka'a ta hudu yana zama saboda tahiyya ta ƙarshe wa kano ya amuru fihi bima amara bihi fil awwal kuma yana umarni a wannan tahiyya ta ƙarshe irin umarni da yayi a tahiyya ta farko na yin tahiyyar lafazin da muka karanta da wa annabi salati ta yin addu'a ويصنع فيه ما كان يصنعه في الأول كما يندي يكيين وننتهي إرن يندي يكيين تفرق إلا أنه كان يقعد فيه متوركا هذه التحية القرشي كنا عندي يكي زما ينا زما متوركا زما كم أنقرا مزمنا akan bangare na hagu kan mazamnan takashinka na hagu wannan mun zo a aikace za a gani yadda za a yi shi aikace insha Allah da ya ce ma mutawarrikan daga bayan bara mutawarrikan ita yafadi bi warqi yusra ila al-ard zai shimmuda cinye shi ta hagu a ƙasa wa ya khuruju qadamai min nahiyati wahida sai hudda kawashi daga bangaren bangare daya ya zamna cinye shi akan ta hagu kawawon shi sai su koma gehi kinan dama ويجعل اليسر تحت فخذه وساقه zai sa ƙawar hagu ƙarƙashin cinye shi da ƙwabrin shi kenan zai soko ta ƙasa ƙasar ƙafar dama zai soko ƙawar shi ta hagu ta biyu tsakanin cinye shi da ƙwabrin shi yasan zama akan takashi ko ɓangaren hagu wayan sibul yumna yana kafa kafar dama wanda ya wuce su kalli kibla idan yana yi wa musu tauri ba su kalli kibla a zuwa akwai suka tauri ka san abu wala wa rubba ma farasha a yana wani lokaci ma yakan shimmuda yadda ba sai ya yi kafa ta ba wata yakan shimmuda ta haka ba tare ba da ya kafa ta ya ce وكان احيانا يلقم كفه اليسرى ركبته ولوكشي yana damke tafin shi na hagu yana damke kwabrin shi na hagu ya tahamalu alai yana dorawa kina dogara mana dora hannun da kyau akan hawa ta hagu ya rike da kyau akwai da rike yake da kyau damke da kyau وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في الشهود الأول كما أولا تهيئة تقرشي أنه صلى الله عليه وسلم يا سنة مي صلاة كما يا سنة نسون كما يا سنة مي صلاة أتهي القرب قد مدى هناك ذكر السيق الوارد ثبت لكم وسلم saboda salatu alaihi da salama kamar yadda ya gabata can baya mini bayani sigogin da suka zo a sunna na siffar yadda ake yi salatu sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana kayan tayya ta karshe wajibi ce kuma ga yadda ake yin ta din yadda aka yi ta warko haka za a mata za mu ji dan bambancin a kaɗan a gaba ya ce wujubu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma wajibi ne amma annabi salati a cikin kowa wajibcin wa annabi salati وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء yace annabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salati yaji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi wannan bawan Allah kurin addu'a ya fara lam yujidillah ta'ala lam sallallahu alaihi wasallam biyawa bai girma Allah ba kalmomi na yabo kuma bai ma annabi salati ba kodin sai ji ya addu'a sai manzan sai ce ce a jila haza wannan bawan allah ya yi gaugawa ya yi gaugawar addu'a kenan kahin yin salati sai sun mada'awa annabi sai kira wannan bawan allah faƙala lahu wa ligairi annabi ya gama wannan bawan allah da shi da wani shi ma na abin ya shahi kowa yake ce mishi idza salla ahadukum kaga da shi ke magana ma maganar ta tsaya gare shi cajin idan ɗayan ku zai sallah falyabda bi tahmidu rabbih jalla wa azza yawhara da yaban ubangiji shi mai girma da buwaya wa sana'u alai da yaban Allah thumma yusalli kuma yayi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko da yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi salati kinan bayan salati thumma yad'u bima sha'a an ka diba lafuzza na tahiyya duka yaban ubangiji ne duka a cikin a cikin akwai kenan kawa annabi salati to kon bayan salati ita summa yad'u bi ma sha to kai kai addu'a ka roki abin da kaso da kake so nan da bi bayani baya magana yin addu'a bayan tahiyya da wa annabi salati kuma akwai wata tahiyya akwai addu'a akwai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam yace wa sami'a rajulan yusalli famajada Allah wa hamidahu wa salla annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو تجب ادعو تجب وسل توطى ادعو تجب معناه annabi ya ji wani mutum shi wannan ya girmama ubangiji ya yabi Allah ya wa annabi salati sai manzala ce ud'u tujib kai kira kai addu'a za a amsa maka wasal tuta ka roƙa a baka na ta do zama na kai kalmomi na addu'a sai ga addu'a kun Allah Allah banka za Allah banka za so ka tafi wannan wannan kan ka roƙa ma kun ka roƙi Allah wani abu kenan an addu'a kai za a karba an ma roƙon kai abin kaza Allah zai karba me ya gabatar da abin da ake so kayan addu'a da shi bayan bayan da siga ta gabata dai da siga tayya mun ji abin da siga tayya da wa annabi salati da tukon a kawo roƙo bayan wannan wannan shine abin da yake a tayya ta farko kai ta ƙarshe sai wujubul isti'azati min arba'in qabla ad-du'a sai kuma mu ji wajibcin neman tsari daga abu hudu kafin ka yi sauran addu'o'inka kiran bayan tahiya wa annabi salati kafin ka kawo sauran addu'o'i wajibi ka nemi tsarin Allah daga abu guda hudu wannan ya zo a ruwayoyi da dama imam muslim abu a wannan sai dai hadumi da yawa na ta zo abu na dai ya shahara kuma abu kan shi yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza farada ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan dayan ku ya ya kare tahiyya ta karshe wannan ita ce addu'a da aka keɓance a tahiyya ta karshe amma dukkan addu'o'i da yadda ake siga ta iya ta harko da ta bidin daya wannan addu'a ce aka keɓance ana yin ta a tahiyar ƙarshe in zama biyu ne tahiyar ƙarshe in zama ɗaya ne a tahiyar za ka ganta ta da ta wannan ta daga shi sai sallama yana cewa idan ɗayan ku ya ƙare tahiyar ta ƙarshe fallayyar billahi min arba'a ya nemi tsari a wajen Allah daga abu hudu ka gani akwai sigar umarni fa yasta'iz billah na umarni nan ka nemi tsari na umarni ba ka nemi tsari a ka nemi tsarin Allah ya maka kariya daga abu guda hudu yace ya kulu gashi annabi yadda yake wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له يا الله اللهم إني أعوذ بك يا الله ني إنا نيمان كاريك كسرنك كسرني وككارني من عذاب جهنم دق عذاب جهنم ومن عذاب القبر ككاريني دغ عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ككاريني دغ فتنة ترايوا da mutuwa san fitina ta rayuwa rayuwa akan barin hanyar Allah rayuwa ba akan addinin Allah ba fitina ta mutuwa mutuwa babu imani eh wannan yawa suka rabu yakan yi wani zai iya rayuwa cikin kyakkyawan hali hanya ta gari ƙarshe a cika babu imani yakan yi wani ya yi rayuwar mara kyau amma cika da imani duk abin na yiwa iya kayan mai kyau ka cika babu imani iya yawa kuma ba ka yi mai kyau ka cika da imani to amma duka domin lalle duk wanda ya cika da imani ya tsira amma an gama wanda ya kare rayuwar shi cikin ibadar Allah kuma ya cika da imani da wanda bai yi ba rayuwa cikin ibadar Allah ko cika imani da ya fusa wala tabbas wanda ya cika rayuwar shi da ibadar Allah da ake alkhairi ya yi ga wanda ya cika ma da imani inda bai bar rayuwar shi da imani da ake hanya kwarai ba ga musulma kai kana roƙon Allah kowanne yake ya kare maka wani fitina ya kare maka fitina ta rayuwa kuma da cikin hanya ta kwaje hanya ta gari kuma cikawa ka cika da imani kaji shedan bai yanki amna ka dan adam duk imaninka duk tsoron Allahnka duk ibadarka shedan yana da kudai a kanka sai lokacin da an cire maka rai sai dan kana kuma kaga ce kai ka tsira masha Allah muna ka hanya kware a a sai ka ga cikin imani Allah cika mu da imani ya tabbata shi daga kan buzo Adam hatta lokacin mutuwa bai baka ba hatta kana hudar rai ya jaraba hatta hudar rai ya jaraba in ya samu haka mutum ana addu'a ce mai muhimmancin gaske kenan kenan bayan Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa da mutuwa yace wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal daga sharrin fitina ta masih ad-dajjal wannan annabi ya ce mun halka adam la kiyama tun halittar adam har tashin kiyama ba wata fitina mafi girma mafi haɗari ga adam da masih ad-dajjal wanda cewa irin wannan addu'a ko da ya zo kana da daidai Allah zai gada ka insha Allah kuma da annabi ya magana haka wanda ya kiyaye farkon suratul kahf Allah na mai kariya daga fitar da masih dajjal to wannan an ta wannan addu'a manzo Allah kanshi bai bar manzo Allah kanshi bai bar wannan addu'a duk karshen ta yi shi yayi wannan addu'a Allah ka kare ni daga azabar jahannama ka kare ni daga azabar kabari da fitinar rayuwa da mutuwa da fitina ta masu dajjal wani abu ne masu haɗarin gaske Allah wani kariya gare su sai ta sun mai du'u da nafsihi bima badalahu bayan na kare wannan in su kuma ya roki abin da ya maka diba ta bukata gare ka kuma da kawo amma na su ne farko ka yi tayya ka ma annabi salati ka roki Allah kariya daga guda hudu kuma ka zaɓa abin da kake so amma ka kawo wannan jigo ne ta sakace wannan addu'a kamar wajibi ce a cikin sallah a ƙarshen sallah wajibi da wani addu'a sai ina ga anan ƙasa yana bayanin cewa wa'alam anna hadha alhadith yadullu ala wujubi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi halka shawd al-amr biha yace wannan hadisi da ya gabata mun tsallake wurin kai shi muka na muka makaranta wurin cewa wannan ruwaya da ta manzon da yace ɗayan ku in zai sallah ya yi ba Allah ya girma Allah yawa ya yi salatu karin kalma tukunan addu'a yana tabbatar da wajibicin wa manzon Allah salati a wannan tayya dan umarni yayi yace wa kad zahaba ila al-wujub al-imam shafi wa ahmad fi akhir riwayatin an an wa sabaqa ma ilay jama'at min as-sahaba wa ghayrihim kama qala ajuri fi shari'a yace maganar wannan wajibicin wa annabi salati a tahiyya haka imam shafi'i akan haka ya tahi za malikai da suka sunna ne imam shafi'i ya ce wajibi ne haka imam ahmad ya magana biyu amma karshen fatawar shi imam ahmad shi ma akan wajibci ne ya ce kahin wajen nan akwai wasu daga cikin magabata na sahabbai sun tahi akan haka shan ba ne kirin ba ra'ayin imam shafi'i bane ba kadai ya ce imam ajuri ya cewa man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudi al-akhir wajaba alayhi ya'rif salat amma ce duk wanda bai wa annabi salati ba a tahiyyar karshe wajibi ne ya sake sallah sai albani ke tare malla ولذلك فمن نسب الامام الشافعي الى الشذوذ لقوله بوجوبها فما انصف da haka duk wanda ya dangana imam shafi'i cewa shahadi ne ma'ana shahadi a ra'ayi ne kai daya imam shafi'i ne kadai ya kawo na ra'ayin cewa salati ga annabi a cikin sallah wajibi ne masu cewa imam shafi'i shi kadai ya kawo na ra'ayin ya ce to ba sai ba adalci imam shafi'i ba shi kadai ba ga imam ahmad da jama'a da cikin wasu sahabbai har ma wasu daga cewa ma ba mu sallah ma kenan cewa imam shafi'i ne kadai ba kamar adalci to dai nan a takaice wannan addu'a bayani ya gabata sai yanzu da ya maganar wannan sai cewa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tashahhudi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi kashi kai wannan addu'a yana yin wannan addu'a a cikin tahiyar shi wa kana yu'allimuhu as-sahabata radiyallahu anhum kama yu'allimu sunnatan min al-Qur'an wannan sallama yana karantar da sahabbai wannan wannan addu'a kamar yadda yake karantar da su sura ta al-Qur'ani kunga wannan shi ne bayani akan tahiya ta ƙarshe da abin da ake a cikinta ka yi mu zo sallama sai mu tashi mai sallar a aikace ka kuma sallamci sai ka tsira